إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan anguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a yau muna ranar Laraba wanda ya daidai ga takwas ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 25 ga watan biyu miladiyar isa dan madam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu al-muddathir wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين
Allah madaukakin sarki yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin kowace rai bima kasabat da abunda ta aikata rahinatun abar jinginawa ce illa ashabal yamin sai ma'abuta dama fi jannatin ya tasa'aluna a cikin aljannatayya suna tambaya anil mujrimina akan masu laifi ma salakakum fi saqar ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku a cikin wutar saqar qalu lam nakum minal musallin sai su ce mun kasance ba ma cikin masallata walam nakunu nut'imul miskin walam naku nud'amul almiskin kuma bamu kasance muna ciyar da mabukaci ba wa kunna nakhudu ma'al kha'idina kuma muna kutsawa a cikin banna ma'al kha'idina tare da masu kutsawa wa kunna nukadzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryatawa da ranar lahira hatta atana al-yaqin har mutuwa ta zo mana fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in Allah yake cewa a wannan ranar ceton mai ceto ba za ya amfane su ba Allah madaukakin sarki bayan ya shinhuda mana abinda aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abinda Quraishawan Larabawa suka kasance suna jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi alqur'ani cewa alqur'ani magana ce wadda ba ta Allah ba suna cewa alkur'ani magana ce ta mutum suna cewa alkur'ani bokanci ne Allah maɗaukakin sarki ya kwanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalin cewa ko da sun faɗi duk abin da za su faɗa kada ya tada hankalin shi saboda shi yana da tabbacin cewa lalle alkur'ani mai girma daga wajen Allah yake Allah ya tabbatar mishi da cewa duk masu irin wannan maganganun masu ƙaryata ayoyin Allah maɗaukakin sarki to idan an tashi ranar tashin alkiyama kowa zai samu gwalgwadon aikin da ya aikata in mutum ya aikata aikin alkhairi mutum zai samu wannan aikin idan mutum bai aikata aikin alkhairi ba zai tardo abin da aikata a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa duk mutumin da ya shaida aiki na lala to wannan aikin zai yi sanadiyar da wamashi a cikin wutar jahannama sannan Allah zai ba 'yan aljanna damar cewa su zanki tambaya ina wa'annan kangararrun a duniya wa'anda ana karanta musu ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su amsa kira ba suna tambaya a kansu suna musu izgili saboda a gidan duniya mushrikai su ne suke yi ma masu imani izgili suna ce musu kada ku saurara alkur'ani kada ku saurara da mutumin da yake dan duba ne kada ku saurara da mutumin da yake makaryaci ne kada ku saurara da mutumin yake kaza kaza ne to idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah yakan ba masu imani dama domin su mai da martani su tambaye kafirai me ya shigar da ku a cikin wuta duk da cewa su sun san abin da shigar da su a cikin wuta shine rashin imani da Allah amma za su tambaye su saboda su maida musu izgilin da suka kasance suna yi musu a gidan duniya sai su ce abin da ya sanya su a cikin gidan wuta shine sun kasance ba su yin sallah kuma sun kasance cikin wa'anda ba su ciyar da mabukaci suke cewa muka dawwama a cikin wannan har sai lokacin da mutuwa ta yi ta zo mana Allah ya tabbatar da cewa to a wannan lokacin duk wani mai ceto ceton shi ba za ya yi musu amfani ba saboda ba su je da imani ba Allah madaukakin sarki yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai dangane da abin da ta aikata a ranar tashin alkiyama shine za ta tardowa Allah madaukakin sarki yana cewa man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa alaiha Allah ce duk mutumin da aikata aiki na kirki to wannan mutumin ya ya kyautata ma kanshi ne wa man asa'a fa alaiha haka duk mutumin da aikata aiki koma bayan haka to kanshi ne abbe kyautata ma ba Allah madaukakin sarki yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahinatun kalmar rahana yarhanu rahinatun rahina masdar ne amma Allah madaukakin sarki ya ba da labari da cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai dangance da abun da ta aikata abun da ta aikata shine za ya tabbatar mata shiga a cikin wuta to a yare na larabci idan aka ba da labari da masdar ana so a nuna ma cewa labari ne wanda ba na wasa ba ana so a kai matukar gaya ne a wajen baka gaskiyar labari shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aikata shine abinda za ya kasancewa abun zamanta a gobe ranar tashin alkiyama ibn faris a cikin littafin shi maqayis lugha da al-imam al-harawi a cikin littafin shi al-gharibain fil qur'an wal hadis yake cewa idan aka ce rahana yadullu ala thabati shay'in yumsiku bi haqqin aw ghayrihi shine abin da yake tabbata abin da yake manne da dan uwan shi to haka idan an tashi ranar tashin alkiyama kowanne daga cikin mu aikin shi yana manna tare da shi in aikin alkhairi ne yana nan manna tare da kai in aikin sharri ne yana nan manna tare da mutum ai kullu nafsin bima amilat fi dunya min sayyi'atin wa dhunubin mahbusatun biha fi nar kowace rai abinda ta aikata na sharri wannan abin shi ne za ya riƙe ta allah ya sauwaƙe ya tabbatar mata da dawwama a cikin wuta a gobe ranar tashin alkiyama wanda suka tafi a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai ibnu jarir da al'imam makki da al'imam bagawi da al'imam khazin da jalaluddin al-mahalli da al'imam al'ulaimi wannan malaman na tafsiri sun tafi akan cewa duk abun da ɗan adam ya aikata to shi ne za ya tabbatar da dawwamar shi a wuta kuma shi ne za ya tabbatar da kubutar shi daga wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul kahf Allah yana cewa wudi alkitab Allah ce lokacin da za a kawo littafi a aje a ba kowa littafin shi fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa'anda suka kasance masu laifi ne za ka same su suna ɗarɗar dangane da abin da ke akwai cikin wannan littafin wa ya ƙuluna ya wailatana sai su ce ya kai canmu mali hadal kitab menene ya samu wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wanda babu wani abu dan kadan ko mai yawa da wannan littafin yake bari ba sai ya kididdige shi ba Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira Allah ya ce kowa za ya tardar da abin da ya aikata a rubuce Allah ce wala yadlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar komai abinda dan adam ya rubuta ya aikata to za ya same shi a rubuce ba tare da cewa Allah madaukakin sarki ya mantar da wannan abun ba hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba manzo Allah yake cewa dukkanin al'umma da za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda ya kiya sahabban manzo Allah suka ce qalu ya rasulullah wa man ya aba suka ce manzo Allah wane ne wanda zai kin shiga aljanna manzo Allah yake cewa man ata'ani dakhala aljannata wa man asani dakhala an-nar manzo Allah yake cewa duk wanda yi mini biyayya to wannan mutumin ya shiga aljanna wa man asani kuma da kalan nar manzo Allah ya ce duk wanda ya saba mini to ya shiga wuta ba ma sai yadkhulu madakhala sai aka zo da fi'li wanda yake madi ne to haka Allah madaukakin sarki yake bayyana mana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aikata a ranar tashin alkiyama shine za ta tardowa al-imam ibnu uthaymin a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za ta tardo abin da ta aikata a ranar tashin alkiyama yake cewa annahu la ahada yu'ti min amali ahadin yake cewa babu wani wanda za a ɗauki aikin shi a ba wani wala yu'khadhu minhu kuma haka kai ma ba za a ɗauki aikin ka ba a ba wani abin da yake nufi anan ba za a ɗauki aikin ka ba a ba matarka haka aikin matarka ba za a ɗauke shi ba a baka ba za a ɗauki aikin babanka ba a baka haka babanka ba za a ɗauki aikin shi a baka ba dan da aikin wani yana amfanar wani to da aikin annabi nu ya ya amfani dan shi a gobe ranar tashin alkiyama wahala bainahuma al-mawsh fa kana min al-mughraqina dan annabi nu bai imani ba da abinda annabi nu ya zo da shi amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko da azaba to sai yasa hadda dan nashi ya halaka a cikin azaba saboda aikin wani ba za ya shahi aikin wani ba haka da aikin wani yana shafa aikin wani to da aikin mata fir'aun asiya da aikin ta ya ceci fir'aun a gobara na tashin alkiyama haka kuma da aikin wani zai ce zai ceci wani to da aikin annabi lut ya ceci matar annabi lut lokacin da take nuni akan bakin shi cewa mala'iku ga mutanen shi su zo su aikata abin da suka ga dama da wa'annan mala'iku to wannan yana nuna ma cewa kowa yana yi makan shi aiki ne babu wani wanda za a cewa aikin shi aikin 'yan gidanku ya cece ka ko aikin su ya cece ka a kowa wa waje duma a milu hadiran duk abinda mutum ya aikata shi ne za ya tardowa a gobe ranar tashin alkiyama in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran allah yake cewa illa ashabal yami allah yake cewa sai dai wa'anda ma'abuta dama ne wa'anda su aka ba littafi a hannunsu na dama abinda allah maɗaukakin sarki yake nufi ana shine wa'anda aka ba littafinsa a hannun dama su ne kadai ayyukansu ba za su dawwamar da su a gidan wuta ba saboda miyasa saboda an gafarta musu ƙanana ƙananan laifuffukansu wanda ba shirka ba ne ga Allah madaukakin sarki abinda Allah yake nufi da kullu nafsin bima kasabat rahina idan da Allah za yi mana keke da keke a makowa hisabi akan dan abu kadan akan dan abu babba to duka mu babu wanda za ya tsira dukkan mu sai wanda Allah ya ga dama in dai za a yi hisabi keke da keke manzo Allah ya ce man nuqishal hisab udhiba manzo Allah ya ce duk wanda aka mushi keke da keke a wajen hisabi to wannan sai an yi mushi sai an yi mushi azaba suka ce har kai manzo Allah manzo Allah ya ce hanni wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi manzo Allah ce hanni inda za a yi mana lissafi keke da keke to da zan hallaka sai dai in ubangiji na ya ga dama ya lullube ni da rahamar shi shi yasa Allah ya ce illa ashabal yamin can an ce kullu nafsin asli idan dai bincike za a yi to babu wanda za ya sha to sai Allah ya zo da illa ta istisna'iyya Allah ya ce illa ashabal yamin sai dai wa'anda aka ba littafi a hannun dama su ma ba wai aikin su bane za a shigar da su aljanna a'a su ma Allah zai kalli laifuffukan su ne Allah maɗaukakin sarki sai ya gafarta musu zunubansu kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratun nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya ce idan mutane suka guji manya-manyan laifuffuka suka guji shirka suka guji manya-manyan laifuffuka Allah ya ce nukaffir anhum sayyi'atihim ƴan ƙanana ƙananan zunubansu Allah ya ce sai mu ga mu kankare musu wani dukkanin mudhalan karima Allah ce sai mu shigar da su mashiga ta karamci to shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan wanda aka ba littafi a hannun dama Allah ka sa muna ciki wanda aka ba littafi a hannun dama za ya rugowa yana murna a wajen 'yan uwan shi Allah yana cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka ba littafin shi a hannun shi na dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ya ce ya ku dangina ko ya ce ma wa'anda suke kusa da shi ku karanta littafi na inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle ni na tabbatar da cewa yau zan hadu da hisabi na fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya Allah yake cewa lalle shi wannan yana cikin rayuwa wadda take yardaddiyar rayuwa fi jannatin aliya yana cikin aljanna wadda take madaukake a ce wannan ayoyi da muka karanta suna harzikar da mu suna harzikar da mai imani cewa ya tashi ya zare damtse duk abin duniya ko da duniya ce idan ka yi abu tanadi to lokacin da ya zo ka ɗoka ba ka sha wahala ba za ka ji sakat a ranka to ina ta ga ranar tashin alkiyama ranar da kowa zai shiga firgici allah maɗaukakin sarki kai ya zaɓe ka ya sa a baka littafin ka a hannun dama kuma babu wanda za a ba littafin shi a hannun dama haka kawai sadaka dole sai kowa ya tashi ya yi effort dole sai kowa ya tashi ya yi kama ya yi abin da yake iyawa na alkhairi to da allah maɗaukakin sarki ya dibi wannan sai allah ya gafarta ma mutum ya sa a bashi littafin shi a hannun na dama hadisi ya tabbata daga ibn umar da allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo allah yana ba da labari a cikin alhadisul qudusi inna allah yudnil mu'min allah yana sabkowa ya zo daidai daidai wajen mai imani fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu sai Allah ya sa a sa wani labule tsakanin shi da mai imani sai Allah ya ce da shi a ta'rifu dhanba kaza shin ka san laifin da kai a cikin kwana kaza rana kaza sai wannan bawan ya ce na'am ya rab ya ce ya ubangiji tabbas na amsa wannan laifin nayi shi haka Allah za ya ta zano ma bawa laihi ana zanowa bawa yana cewa tabbas ni ne kuma na aikata sai lokacin da bawa yake tunanin cewa yanzu umarni za a yi a ɗauke shi a jefa shi a wuta sai Allah ya ce satartuha alayka fid dunya sai Allah ya ce wannan laifuffukan naka na sitirta masu a duniya wa ana aghfiruha lakal yawm Allah ya ce yau kuma zan gafarta ma wannan laifuffukan naka fa yu'ta kitaba hasanatihi wanda Allah yake cewa sai Allah ya bashi littafin shi wanda yake cike da lada amma wanda yake da zunubi sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan yana nuna mana cewa mutumin da za ya zowa cikin dare ya aikata laifi ya zo kuma da sahi yana tona makansa asiri to kaga shi ba za ya shiga kalkashin wannan hadisin ba tunda ka tona makanka asiri mutane sun san ga halin da kake ciki to ya ne za a yi kuma allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka amma mutumin da ya ɓoye kayan shi to idan ya nemi gafara allah allah idan ya ga dama sai ya gafarta masa shi yasa dada laifi ne akan laifi mutum yayi wani aiki na alfasha kuma yazo yana bayyanawa Allah madaukakin sarki yake cewa fi jannatin yatasaaluna yan aljanna a cikin aljanna sai su zanki tambaya wanda aka ba littafi a hannun dama sai su zanki tambaya wai an yantasaaluna anil mujrimina suna tambaya ina wa'annan wa'anda ba su yi imani ba a gidan duniya ina wa'anda suke goranta mana saboda mun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina wa'anda suke goranta ma saboda kafi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zanki tambaya anil mujrimina akan wa'annan wa'anda suka kasance suna da laifi Allah ya ba mu labari irin wannan a cikin suratul a'raf Allah yake cewa wanada ashabul jannati ashaban nar idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta sai 'yan aljanna su yi kuwa su ce ina ma'abuta wuta sai su ce da su an kadu wajen nama wa adana rabbuna haƙƙan sai su ce mu abin da ubangijin ma ya yi mu alkawali na aljanna ga mu a ciki fa hal wajadtum ma wa ada rabbukum haqqan shin kuma abinda ubangijin koyi muku alkawali na radadin wuta shin kun samu wannan qalu na amsa su ce da gaske ne mun samu wannan sai Allah ya ce fa adhana mu'adhdhinun bainahum alla anat alla anatullahi ala zalimi sai Allah ya sa mai shela yayi shela ya ce tsinuwar Allah ta tabbata ga azzalimai wa'anda ba su yi imani ba a gidan duniya Allah madaukakin sarki ya kare mu wannan kuma ilhama ce Allah maɗaukakin sarki za yi ma 'yan aljanna saboda su goranta ma 'yan wuta a gidan duniya su ce ku ne a duniya kuke mana kaza kuna mana kaza to lokacin da suka samu sakamako mai tsoka sai Allah yi musu ilhama cewa ku ma ku tambaye su akan abin da suka kasance suna yi muku a gidan duniya shi ya mai da martani ba aibu bane a cikin musulunci abinda ake so dai kada ka wuce iyaka mutum ne ya zalunce ka baka iya haƙuri to ka tsaya daidai iya abin da yi maka kada ka wuce iyaka Allah yana cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda ya yafi ya gyara kuma to wannan yana da lada wadda babu wanda ya santa in ba Allah madaukakin sarki ba sai su tambaye su ma salakakum fi saqa menene abin da ya shigar da ku a cikin wuta sai su ce qalu lam nakum minal musallin sai su kasance mu sai su ce mu mun kasance ba ma cikin masu sallah a gidan duniya a nan da Allah yake cewa lam nakum minal musallina mu mun kasance a cikin wa'anda ba su yin sallah kinaya ce Allah yake yi akan imani abinda ake nufi anan imani saboda a nuna ma mahimmancin sallah sai aka ambaci sallah a wurin da ya kamata a ambaci imani saboda a nuna ma cewa ita sallah tana daga cikin farki wanda yake yana da ƙarfi a cikin addinin musulunci sallah tana da wani kaso wanda akwai wahala ka samu wani abu da yake mai wannan kasan nata inda ba ita sallar ba to shi yasa nan maimakon a ce qalu lam nakum minal mu'minina maimakon su ce mun bu mu kasance ba cikin masu imani sai aka ce lam nakum minal musallina saboda babu wanda zai sallah sai wanda ya rige ya miƙa wuya wanda ya rage ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki shi yasa a rayuwa kullum muna faɗar cewa ɗan adam ya yi wasa da komai amma kada mutum ya yi wasa da sallar shi saboda sallah ko da ƙwara guda ce idan mutum ya yi wasa da ita to tana iya zame mushi fitina a gobe ranar tashin alkiyama Allah yana cewa fawailul lil musallina Allah yana cewa kware na azaba ya tabbata ga masu sallah su wane ne Allah ce alladina hum an salatihim sahuna wa'anda suke yin rabkanuwa a cikin wa'anda suke yin rabkanuwa a cikin sallarsu wa'anda suke rabkanuwa ba wai ana nufin wanda ba su wanda za su zo su yi tunane a cikin sallah ko ka yi tunanen dukiyarka ko ka yi tunanen wani abu naka ba su ake nufi ba wanda kawai da gangam za a kira sallah ya yi zaman shi ya kita shi ya sallah har sai lokacin wannan sallah ya wuce to ire-iren su ne Allah madaukakin sarki yake cewa suna da kware na azaba a gobe ranar tashin alkiyama mus'ab yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya tambayi baban shi a ƙarƙashin wannan ayin yake cewa ya abata yake cewa ya babana a ra'aita qaulallah yace shin baka ga fadar Allah ba da yake cewa alladina hum an salatihim sahuna wa'anda suke masu rabkanwa ne yake cewa ayyuna la yasuhu yake cewa wane ne cikinmu wanda baya rafkanuwa a cikin sallah wane ne zai zo ya kabarta sallah bai yi tunani ba babu shi wane ne zai zo ya kabarta sallah bai yi tunanin duniya ba ko bai yi tunanin wani abin shi ba yake cewa ayyuna la yuhaddithu nafsa yake cewa wane ne wanda ba ya dumin zuci idan ya kabarta sallah sai baban shi mus'ab yake ce mishi laisa taka yace mishi ba wannan ne ake nufi ba inna ma huwa ita'atul waqti abinda ake nufi da rabkanwa shine mutum ya bar lokacin sallar ya wuce shi ya luhu yana wasa yana zamna a majalisa ko yana zamna a wani wuri hatta ya zai alwakata har sai wannan lokacin ya fita tukwana ya zo ya yi sallah shi yasa duk mutumin da ya bar sallah akan lokacinta ba ya da wani uziri lahiyar shilau kawai kana zamne har lokacin sallah ya wuce ka to babu wani abu da za kai kuma Allah ya karbi wannan sallah ita wannan sallah ana rabka ana ramka sallah ne a lokacin da wani uziri ya hana a yi ta amma idan dai ba wani uziri ne ya hana mutum ya yi sallah ba kawai da gamgam lokacin ta ya wuce to ko ka ramka ba sallah ba ce kai saboda ba ka cikin wa'anda aka ce su ramka shi yasa ya koyan kwa musulmi yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi shine kada neman hada-hada na rayuwa ta duniya ka ofis ka shago ka hira ta hana ka kadan ƙin sallah a cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sala sai aka samu wasu al'umma sun zo daga baya adaa'us sala wanda sun bata sallah wattaba'u shahawat suka bi soyayyen zuciyarsu Allah ya ce fa sawfa yalqauna ghayya da sannu za a jefa su a cikin wani rami na wutar jahannama Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda yayi imani kuma ya tuba ya aiki ya yi imani ya yi aiki mai kyau dukkanin malamai da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun tafi cewa ɓata sallah ida'atu sala shi ne ida'atu humus salata inna ma kanu bi ta'akhirihim iyaha an mawaqitiha abinda ake nufi da wannan ba wai sun fasa yin sallar kwata-kwata ba wanda ya fasa yi shi ba shi ake magana ba wannan wanda zai zo ne yana dan jinkirta ta shi yasa yana daga cikin kuskure a kira sallah ka jinkirta sallah ka ce sai ta lokaci kaza za ka yi an tambayi manzo Allah wani aiki ne yafi manzo Allah yake cewa sallah a farkon lokacinta don haka wanda ya fi ka sallah sallah a lokacin farko ba sallah bace ta wasu jama'a ba sallah bace ta wani masallaci daban sallah ce ta Allah kuma wanda suka yi ta a lokaci na farko suna da falala wadda ba kowa ba ne ba za ya samu wannan falalai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ya kwadartar da mutane akan hadisan shi da dama cewa kada mutum yayi wasa da sallar shi shi yasa Allah yake cewa qalu lam nakum minal musallina mun kasance cikin wa'anda ba su yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ibnu mas'ud manzo Allah yake cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk mutumin da yake so ya hadu da Allah madaukakin sarki alhali yana kubutacce yana amintacce manzo Allah yake cewa fali wa hafiz ala haula salawati haythu yunada bihinna manzo Allah ya ce to ya kiyaye akan wa'annan sallolin lokacin da ake kiransu su ba wai lokacin da kaga dama a manzalla cewa duk mai so ya haɗu da Allah lami lafiya lau to ya kiyaye sallah lokacin da ake kiranta fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallam sunan al-huda manzalla yake cewa Allah ya shar'anta ma annabin mu hanyoyi na shari'a manzalla ce wa innahunna min sunanil huda manzalla ce salloli guda biyar kuma suna daga cikin hanyoyi na shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum manzo Allah yake cewa da dai zamu zanki yin sallah a cikin gidajenmu kama yusalli hadal mutakhallifu fi fi baitihi kamar yadda wannan wanda yake jinkiri akan sallah yake sallah a cikin gidanshi manzo Allah ce la taraktum sunnata nabiyikum manzo Allah ce to da kun bar sunna annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum manzala ce kuma wallahi da za a barin sallah a cikin mutane a cikin jam'i manzala ce in muka bar wannan sunnar damun bace manzala yake cewa ma min rajulin ya tatahharu fa yuhsinu tuhur manzala yake cewa babu wani mutum wanda zai yin tsarki ya kyautata wannan tsarkin thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi almasajid sannan ya kama hanya ya tafi zuwa ɗaya daga cikin masallatayya illa kataballahu lahu bi kulli khutuwatin yakhtuha hasada wanda Allah yake cewa sai Allah ya rubuta ma mutum duk cako guda da zai akan lada wayar fa'u biha daraja kuma haka Allah zai daga darajan shi waya huttu biha sayyi'a kuma Allah zai goge masa zunubi zunubi guda wala qadra aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq manzo Allah yake cewa babu mutumin da yake yin jinkiri akan yin sallah a cikin mutane akan yin sallah a cikin lokacin ta manzo Allah ce sai mutumin da yake munafiki manzo Allah yake cewa wala qalkana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saf manzo Allah yake cewa an yi wani lokaci wanda za a zo da mutum mutumin da ba iya tsayuwa mutumin da zaka iya cewa misali tension ta buge mishi rabin jiki amma haka za a zuwa da shi ana tangal tangal a dora shi a sahu saboda ya samu ya sallah a cikin mutane amma mu yanzu zaka ga mutum lami lafiyar shi lau ba abun da yake damun shi amma za a kira sallah ya ƙi yin sallah sai an ƙare shin huɗa tafi a gaban shagon shi ya yi sallah wani kuma za ka ga cewa yana ga shiga masallaci amma ba za a iya rihe shago minci goma ba za a yi sallah ne a gindin shago yana bin lasifika yana hihita dukiyan shi akan sallar da ita ce idan mutum ya zo da ita a ranar tashin alkiyama to ya zo salim alim amma idan mutum ya zo da ita akwai wani gefe kuma to akwai matsala shi yasa farkon abin da 'yan wuta suka faɗa da aka tambaye su cewa suka yi lamnaku minal musallina ba mu kasance ba cikin wa'anda suna yin sallah saboda zatin Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa lamnaku nut'imul miskin yana daga cikin abu nabi wanda ya jefa su a cikin wuta ba su kasance suna ciyar da miskini ba ai lam naku nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskini ba bukhlan bima atana Allah saboda rowa da abun da Allah maɗaukakin sarki ya hore musu na lada al'imam faƙaruddin razi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa fal'ayatu ihtajja biha ala annal kufara yu'adhabuna bi tarki furu'i shara'i yake cewa Allah madaukakin sarki za ya yi makafiri hisabi akan idan ya bar shari'a kafiri ba zinubin kafirci ba kadai za a bashi za a bashi zinubi idan yayi zina za a ba shi zunubi idan ya sha giya za a ba zunubi idan ya yi caca yadda kasan mai imani ne don haka ko kafiran a cikin wuta wanda ya fi kowa kafirci ya fi kowa azaba wanda shi kafirci ne kaɗai ya yi amma baya sauran laifuffuka to azaban shi tana da sauƙi ga wanda shi kafiri ne amma kuma yana yin dukkanin sauran laifuffuka wanda allah maɗaukakin sarki ya hana shi yasa suka ce abinsu na farko wanda ya kawo su a cikin wutar jahannama shine ba su kasance suna yin sadaka ba sadaka tana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya daga darajar mutum musamman a wannan wata na Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqu ittaqu an-nar walau bi shiqqi tamratin manzo Allah yake cewa kowanne daga cikin mu ya kwaci kanshi daga wuta ko da da baran dabino ne wannan yana nuna ma cewa ba sai an tara miliyoyi ake sadaka ba wannan yana nuna ma cewa ba sai an koshi ake sadaka ba wannan yana nuna ma cewa ba sai ka rasa yadda za kai da shi ba ake sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyauta kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah shi yafi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan manzo Allah yana ƙara bolim a wajen kyauta lokacin da wata na ramadana ya shigo lokacin da jibril yake zo mishi suna tattamnawa suna karanta alkur'ani mai girma to wannan ana so 'yan uwa musulmi su yi koyi da wannan walam naku nut'imul miskin yana daga cikin abin da za ka fanshi kanka da shi daga wuta shine ka kasance kana ciyar da miskini duk abin da ka yi ƙarhi na rayuwa ka samu kada ka ci kai kaɗai ka 'yan mawani haka ciyar da miskini da sadaka yana daga cikin abun da yake sa bawa ya shiga aljanna Allah madaukakin sarki yana cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira har zuwa inda Allah yake cewa inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura Allah ya rufe ayan da cewa waje zahun bi masu baru jannatan wa harira Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da aljanna babu abin da za ya sa ka shiga aljanna da wuri-wuri babu abin da za ya sa ka shiga aljanna da sauƙi kamar sadaka da muke renawa tallafa ma juna da muke wasa da shi da rashin taimaka ma juna da muke wasa da shi wannan yana daga cikin abin da yake sa bawa ya shiga aljanna a gobe ranar tashin alkiyama haka kuma yana daga cikin abin da yake sa bawa ya samu falala shine ka danki ciyar da miskini a cikin duhun dare Allah yana cewa au it'amin fi yawmin dhi masghaba yana daga cikin abin da yake falala ne mutum ya danki ciyar da abinci a cikin wani yini wanda matsanacin yini ne mutumin da ya sha ruwa ko mutumin da ya kai azumi baya da abin da za ya sahur da shi ko mutumin da ya kai azumi baya da abin da zai ci yana cikin matsinaciyan wahala yana cikin matsinacin hali to a ɗoka a bashi Allah madaukakin sarki ya yi sanya lada ya yi sanya falala akan wanda ya koshi alhali mu kuma yanzu kyautanmu muna yi ne ga wanda ya koshi wanda ba abun da za yi da shi sai ka kwashi buhun shinkawa ka kai mishi wanda ba abun da za yi da shi ka ɗauki sukari ka kai mishi wanda ba abun da za yi da shi ka ɗauki hatsi ka bashi wanda ake so idan an ba a samu falala mai yawa shine wanda yake da tsananin bukata wanda kamar ya kwata ya rasa yadda za yi Allah yake ce au ita'amin fi yawmin dhi masghaba to irin wannan idan kabbashi yana cikin abin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka a cikin gidan aljanna sadaka da tallafa ma juna yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya fuso a doron ƙasa hadisi ya tabbata daga ibn umar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah yana cewa ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas manzo Allah yake cewa wanda Allah ya fuso a doron duniya shine anfa'uhum lin-nas wanda ya fi kowa amfani wanda mutane suka yi amfanuwa da shi wanda mutane yake ɗoka yana ba mutane wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimi yana daga cikin ayyuka wanda Allah madaukakin sarki ya fuso shine farin ciki da za ka shigar da shi akan dan uwanka mai imani koda ku haɗe ne ka yi mai mulmushi koda shawara ce ya zoma da ita ka baya shawara ta gari to wannan jin daɗin da ka shigar da shi a cikin zuciya shi to yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so a rayuwa ta duniya ko ku autak shifu an hukurba ko mutum ya zo da wata damuwa ka yaye mushi wannan damuwai auta tsaro da an hujuan wanda Allah ce ko ka kore masa yunwa mutumin da yake da yunwa ka ba shi abinci ya ci to yana daga cikin abubuwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi so a doron duniya ibn hazmin a cikin littafin shi yake cewa yana cewa yana cewa ciyar da miskinai ba wai dole sai zakka ba yana cewa ciyar da miskinai wannan wajibi ne akan shugabanni su ne ya kamata su shiga lungu-lungu kwararo da sako-sako su ga wane ne yake da wadata a amso daga gare shi a zo a ba talakawa a ba su makwanta a ba su abin da za su ci a ba su tufafin da za su sanyawa wannan abu uku wanda allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi ne a kan shugabanni su ne ya kamata su zanƙi leƙawa sako-sako ina wanda yake da shi kawo abin da kai ƙarhi in ya ƙi badawa a ƙwata ashe a ba talakawa mafaka ta inda za su kwantawa a ba su ta abin da za su ci sannan kuma a ba su tufafin da za su sanya wannan aiki ne na shugaba sai ya kawo wannan ayar walam naku nut'imul miskin yana daga cikin abin da yake kai bawa akan halaka shine kin ciyar da miskinai to wannan yana daga cikin abin da salaf sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna aikatawa ibnu umar wata rana baya lafiya sai yayi marmarin yayi marmarin itaciya ta dabino wata kalar itaciya ce ana ce mata al'inab da yayi marmarinta shi kuma yana cikin matsinaciyar rashin lahiya sai matar shi safiya ta hidda kudi ta bada aka je aka sau wannan dabina aka kawo mishi to lokacin da aka je sayan wannan dabina akwai mai bara ya ga sadda aka sayo ko da aka zo aka kawo mishi kamun ibnu umar ya fara ci sai wannan mai tambaye yayi bara ibnu umar ya ce a doka a bashi matar shi ta ƙara hiddo kudi ta bada ta ce a je a ƙara sauwa tun da baya lafiya a bashi ya ci wannan mai bara ya ƙara labewa sai da aka kawo da binan ya ƙara yin bara ibn umar ya ce a ɗoka a bashi matar shi take cewa in ka ƙara dawowa nan za ka ga abin da ba ka so a wajena saboda idan zai dawo so dubu to zai ce a ɗoka a bashi so dubu to kaga wa'annan su ne wa'anda ya kamata mu zan ƙin koyi da su a wajen tallafa ma junanmu a wannan garin namu na maraɗi da za a ce kowa yana kokarin ya zanki tallafawa daidai abin da ya fi ƙari ina ganin cewa babu wani mutum wanda zai rasa kaka zai a je mara da za a ce kowa ya bada daidai abin da yake iyawa ba a ce ka raba wani da wahala ba babu wanda yake raba wani da wahala sai Allah amma ya za a yi a sauƙaƙa ma juna yaya za a yi mu zanki tausaya ma juna wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum washuh wanda Allah yake cewa na hore ku da ku bar rowa wanda Allah sai da ya maimaita so uku ya ce rowa yana daga cikin abun da ya hallaka al'ummomin da suka wuce ashe idan muna so Allah madaukakin sarki ko da yaushe zan ki tausaya mana akan halin da muke ciki dole mu ma sai mun zan ki tausayawa muna hiddowa daga cikin abun da muke so muna taimakawa muna ba ƴan uwanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha fada a cikin hadisai da dama yana tara mata yana ce musu ku zan ki yin sadaka to ba mata kadai ba duk wani mutumin da yake da imani ya kamata a ce mu koya daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu koya daga cewa abinda sahabbai suka kasance suna aikatawa Aisha da Allah ta ƙara tabbata a gare ta wata ran tana azumi na nafila yana daga cikin abinda al-Imam al-Baihaqi ya kawo a cikin littafin shi Shu'abul Iman yake cewa tana azumi na nafila babu abinda ke akwai a cikin gidan nan sai da bino wanda in ta sha ruwa za ta ci sai ga wata mabukaciya ta zo ta ɗoki wannan abin ta ce ma mai yi mata aiki a ɗoki wannan dabinan a bada take cewa wannan shine abin da za ki ci idan kin sha ruwa ta ce a ɗoka a bada aka ɗoki wannan dabinan aka bada ta zamna haka nan babu komai jariyan nan take cewa ba a sha ruwan ba sai da allah maɗaukakin sarki ya hore musu da ɗan akuya wanda wani mutum ya kawo musu shi a gashe to wannan yana nuna ma cewa idan ka yi imani da Allah za ya maye ma gurbi to za ka ba da sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma na qasa malun min sadaqatin manzo Allah yake cewa babu kudin da za a cewa wai ya rage saboda an ba da sadaka amma sadakan da ake nufi anan ba wai ka kwashe duka dukiyanka bada ba kana da shikka guda addinin musulunci bai yarda ka ɗauki shikkan nan ka miƙa duka ba abinda ake so ɗan abin da ba zai sa kai ma ka durƙushe ba shine cewa ka ɗauki dala arba'in ko dala hamsin ka miƙa cikin wannan shikka guda allah maɗaukakin sarki yana cewa la tabsutuha kullal basti fa taq'uda maluman mahsura ba a so mutum ya danki kyauta irin wadda ta ƙure kai kyautar da kuma za ka koma ka durkushe kuma mutane su zanki cewa da yana da kaza da kaza da kaza amma yanzu babu komai abin da ake so mutum ya ɗoka daga cikin ɗan abin da allah maɗaukakin sarki ya bashi sai ya ciyar wannan ayoyi mu ke karanta su muna fassara su amma yan kwanmu larabawa sun yi mu imani da wa'annan ayoyin yanzu makwabcinka ko limamin anguwarku ba ku bashi sukari ba ko ba ku bashi hatsi ba amma sai larabawa su aiko su ce a raba ma limammai mai ba ku sallah ba ku ɗauki buhun shinkawa kun ba shi ba amma balaraban da bai taɓa ganin shi ba sai ya turo buhun shinkawa ya ce a raba malimammai saboda su sun yi mu yarda da cewa ma na ƙasa malumin sadakatin sun yi mu yarda da cewa babu wasu kuɗi da za a cewa sun rage ko sun tawaya ko sun sarwaya saboda an ɗauki sadaka an bada malamai suna cewa babu abun da shi idan Allah madaukakin sarki ya tashi ba da sakamakon shi ba sai a lahira ba tun a duniya kamar sadaka babu wani abu wanda za ka ga cewa alherin shi yana maza-mazan dawowa yana da naso kamar sadaka shi yasa Allah madaukakin sarki yake kafirai suke cewa walam naku minal musallina walam naku nut'imul miskin kuma bamu kasance muna ciyar da miskini ba wa kunna nakhudhu ma'al kha'idina kuma mun kasance muna kutsawa tare da cikin masu kutsawa a cikin banna wannan ana so ga mai imani ya zanki takaɗansa kada kai duk abin da ya taso na addini kawai buku ne a can idan aka ce nan ga 'yan ƙur'ani yuna ku ne can idan aka ce nan ga 'yan shi'a ku ne can idan aka ce nan ga suwa na ku ne can muzabdabi na bai na zalika la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i to kai ba kanan ba kacan ka rasa mi za kai ka rasa sunna za ka yi bid'a za ka yi shi'a za ka yi ƙur'ani za ka yi duk ka ruɗe yau a ganka nan yau a ganka can saboda kai baka yi imani da abu ɗaya ba baka san ina ne za ta bullewa ba to wa kunna na hudu ma'al kha'idina idan an tashi ranar tashin alkiyama sai ka tunci kanka a cikin ruɗaɗɗu sai ka tunci kanka a cikin wanda Allah madaukakin sarki za ya umarni a jefa su a gidan jahannama Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah yana cewa a cikin suratul zukhruf فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Allah yake cewa ka bar su dai su yi ta wasa ka bar su dai su yi ta kutsawa tare cikin masu banna kai da inda aka kaga ana kada mandiri ku ne ku je ku sharawa inda kaga ana kada kaza ku ne Allah ya ce to ka bar su su yi ta wannan wasai hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna har lokacin da za su haɗu da yinin su wanda aka kasance ana yi musu alƙawari Allah ya ce hatta a tanar yaƙin har lokacin da mutuwa ta zo mana ibn al-qayyim a cikin littafin shi madarij salikina yake cewa al-yaqinu hahuna huwa al-maut al-yaqina anan shine mutuwa bi ijma'i ahli tafsir dukkanin malaman tafsiri sun ittifaki da cewa hatta atana al-yaqin har lokacin da mutuwa ta zo mana al-yaqinu huwa al-maut kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa abudu rabbaka hatta ya atiyalaka al-yaqin Allah yana cewa ka bauta ma ubangijinka har sai lokacin da mutuwa za ta riske ka Allah yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina Allah yake cewa ceto na mai ceto ba za ya amfane su ba a gobe ranar tashin alkiyama wannan kuma yana nuna ma cewa a gobe ranar tashin alkiyama akwai ceto Allah maɗaukakin sarki yana ba da ceto ga masu imani yana ba da ceto ga annabawa yana ba da ceto ga waliyan shi amma su ma ba za su yi ceton ba sai ga wanda Allah ya ba da izini a yi ceton shi don haka kada wani ya ruda ka cewa zai cece ka a gobe ranar tashin alkiyama kawai ka tashi ka yi aiki ka ceci kanka Allah yana cewa wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun Allah yake cewa su ma masu ceton da annabawa da masu imani da waliyai ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya ba su daman su yi ceto a tattare da shi na bismillah bismillah
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة نعم فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah yake cewa fama lahum an tadhkirati mu'ridin Allah ya ce wai me ya same su ne an tadhkirati game da wa'azi mu'ridin suna masu bujirewa ne Allah ya ce ka annahum humurun mustanfira Allah ya ce kai ka ce da su wasu jakai ne na daji mustanfira wa'anda a guje suke ko ko mustanfira wa'anda aka ba tsoro farrat min qaswara wa'anda suke guje mazaki Allah ce bal yuridu kullu mri'in minhum kowanne mutum daga cikin su wai yana so an yu'ta suhufan munashshara a bashi wasu takardu a lullube Allah yake cewa kalla Allah ce a'a bal la yakhafuna al-akhirah kawai dai ba ta tsoron ranar tashin alkiyama ne Allah yake cewa kalla innahu tadhkara Allah yake cewa a'a shi alqur'ani mai girma tadhkiratun ambato ne wa'azi ne faman sha'a zakara Allah yake cewa to wanda ya ga dama sai ya wa'azdu wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah Allah yake cewa kuma ba za su wa'azdu kin ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya so huwa ahlut taqwa Allah madaukakin sarki shine ya cancanci a yi masa taqawa wa ahlul maghfira Allah kuma shine wanda ya cancanci ya gafara Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan ayoyin kamar yana mamaki yana cewa wa'annan wa'annan irin mutane ne a karanta ma alkur'ani a karanta ma hadisi a nuna ma abin a zahiri amma Allah ya ce fama lahum an tadhkirati mu'ridi menene abin da ya same su akan wa'azi suna bujirewa akan cewa su dawo su bi tafarkin Allah madaukakin sarki suna bujirewa Allah yake cewa ka annahum humrun mustanfira kai ka ce da su wasu dawa wasu shakai ne na dashi wa'anda a firgice suke wa'anda a gigice suke to duk mutumin da aka karanta mashi aya bai imani ba Allah madaukakin sarki yana wasabta shi da shakki ina ga koda wasa kuke da mutum ya danganta ka da shakki zaka ji cewa ya ci mutuncinka to Allah madaukakin sarki duk mutumin da za a karanta mashi aya kuma ba wai sai kafiri ba kai ma da za a karanta ma wata aya ka ce baka yarda ba kai abin da ka ga dama to da kai ake anan da za a karanta ma wani hadisi karga ce ba ka yarda ba ka yi abin da kaga dama to wannan ka annahun hamurin mustanfira Allah ce kai ka ce da su wasu shakai ne na daji wanda a firgice suke Allah ke cewa farrat min kaswara wanda duk lokacin da suka ga wani wani wani zaki ko suka ga wani maharauci za su gudu a guje a ruɗe suna guje mishi Allah ce to haka mutane suke ana karanta musu ayoyinmu amma amma suna suna guje ma wannan ayoyin Allah yana cewa bal yuridu kullum minhum ri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara wai kowa daga cikinsu wa'anda ba su yi imani ba so suke wai kowa a ba shi littafi kamar yadda aka ba annabawa kowa so yake idan ya tashi daga barci sai ya tardo wasu takardu a lullaba a kusan shi suna cewa ka yi imani da allah kaza da ake wa'azi da shi shine gaskiya wa'iza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ce wani lokacin da aka musu wa'adi sai su ce su su gani a ƙasa ba su su ga dalili a ƙasa ba dan haka abinda suke so dole sai an ba su wani littafi su ma kamar yadda aka ba annabawa Allah ce a ai shi Allah ba haka bane yake aje sakon shi Allah yana aje sakon shi ne inda ya ga dama Allah ce kai ba wai dalili bane suke so koda an kawo musu dattafan an musu wahayin Allah ce ba za su yi imani ba saboda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba Allah yake cewa alkur'ani mai girma wa'azi ne don haka wanda ya ga dama sai ya wa'azdu Allah madaukakin sarki yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima haka Allah madaukakin sarki yake cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة to haka Allah madaukakin sarki yake cewa ma yadhkuruna illa an yasha Allah kuma Allah madaukakin sarki ba za su wa'azdu ba sai abinda Allah ya so su wa'azdu da shi dan haka kamar abinda muka fada a jiya kullum mai imani idan ƙin roƙon Allah Allah ya shiryar da shi akan fahimtar ta gaskiya to abinda kake akan shi in dai gurin ka ka fahimci gaskiya to Allah za ya bude kirjin ka ka fahimci gaskiya amma in gurin ka ka dage dole sai kai gadan gidanku ko dole sai kai abinda su wani suka dora ka akan hanyar shi to sai Allah ya rufe zuciya Allah yake ta fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dama zuciya ita ba ta da gurin ta fahimci menene gaskiya to sai Allah ya ƙara ma rashin gaskiya akan wannan amma duk lokacin da ɗan adam gurin shi ya fahimci gaskiya to ƙur'ani an yi shi dama don a fahimci gaskiya kuma Allah za ya tsinkayar da mutum wannan gaske Allah yake cewa huwa ahlut taqwa Allah shine ya kamata kowa ya ji tsoronsa ya kiyaye dokokinsa saboda shine yake da wuta kuma shine yake da aljanna Allah yake cewa wa ahlul maghfirah kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancance ya gafara don haka babu wanda za ya ji kanka ya gafarta ma zunubanka in ba Allah madaukakin sarki ba musamman a cikin wannan wata mai girma mutum ya wawaita roƙon Allah madaukakin sarki Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne ya Allah kai mai karamci ne ya Allah kai kana son yahuwa ya Allah ka yafe mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin afuwa ta Allah madaukakin sarki akwai komi idan ka ce Allah yi maka afuwa to ba wai ka nemi afuwa ba ne ta zunubanka kadai ka nemi afuwa duk wani abun da za a iya kasance ma cikas a rayuwanka to Allah maɗaukakin sarki yakan iya yi ma jagora ka samu sauƙi a wannan don haka in kuɗi kake nema an tambayi ɗaya daga cikin malamai aka ce mushi wani ya zo ce yana son kuɗi ya ce ka yi istighfari wani ya zo ce gonar shi ba ta yi abin albarka ba ya ce ka yi istighfari wani ya zo ce ɗaya yake so ya ce ka yi istighfari wani ya zo ce mashi ba a yi ruwa ba gonakai sun bushe ya ce ka je ka yi istighfari saboda allah maɗaukakin sarki huwa ahalun takwa wa ahalun maghfira allah maɗaukakin sarki shi ne ma'abucin gafara muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana abinda muka karanta na daidai allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته